بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من dawo karatunmu a ajin fasul Sheikh Al-Albani lil usul daga nan makarantar mu ta darul hadith salafiya da ke zaria makarantar mala albani albanin zaria Allah gafarta mishi idan ba manta ba muna ta darussa a cikin littattafai mabambanta daga cikin littattafai na usul a yau insha Allah za mu darasi a cikin littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na sayyid abdul majid al-ghawri za mu tashi a shafi na 442 a inda malam yace الحادي عشر الإرشاد في معرفة علماء الحديث yana ta bayani akan littattafan ilmin rijali waɗanda suka cakuɗa tsakanin malamai fiqat da kuma masu riwaya wanda suke bu'afa to yanzu lambar littafi na goma sha ɗaya shine littafin al-irshadu fi ma'rifati ulama al-hadith na al-hafiz abu ya'ala abu ya'ala sunan shi al-khalil bin abdullah bin ahmad ibn al-khalil al-khalili wannan wannan abu ya alan kenan abu ya alan ba guda ɗaya bane wannan abu ya alal khalili kenan wanda Allah ya yi masa rasuwa a shekara ta 446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da rasuwar sa yau kamar shekara 995 malaman tarihi sun ce ya rayu a duniya shekara 80 da wani abu al-Imam az-Zahabi da ya zo a bayani a kansa yake cewa wannan littafi nashi ya ce huwa kitabun kabirun littafi ne mai girma in takhabahu alhafidus silafi ya ce alimamu alhafidus silafi ya yi rairaya a kansa zabi ya ce wasa mi'inaku mun ji karatun ya bayyana cewa ya ji karatun duka guda biyu da cikakken da kuma wanda aka rairaye din haka kuma ya sake mushi yabo da kirari yake cewa kana thiqatan hafidan arifan bil rijali arifan bil rijali wa ilal al hadith kabira sha'ani walahu ghalatatun fi kitabi yace babban malami ne amintacce masanin mazaje da illoli wanda yake mai girman al'amari yayi wasu kurakurai a cikin littafin Allah ubangiji ya gafarta masa adhabi malam الغوري كتوى إن الدافع الحقيقي الذي في تأليف هذا الكتاب قد أوضحه المصنف في المقدمة بعد أن أشار إلى أنه قد سبقه في التصنيف في هذا الفن أئمة كثيرون asalin abin da ya sa shi malam abu abu ya alal khalili ya rubuta wannan littafi da kanshi ya ambata a cikin mukaddimar littafin bayan da yayi bayani akan cewa akwai malamai da dama da suka rigaye shi in ka lura da zamanin rayuwarsa karni na biyar babu shakka a lokacin ma kasuwar ilimi ta riga ta kai la'asar an kusa tarewa a tashi dan saura ne kawai ake jira in aka kwatanta da zamun nan baya karni na biyu na uku da na hudu to yanzu an shiga karni ya rasu a tsakiyar karni na biyar to an fara la'asar ta yi kasuwa ta riga ta kusa tashi daka malamai da dama sun rigaye shi sai bayyana wannan sannan kuma ya bayyana dalilinsa na yin wannan aiki yake cewa illa anna hadhihi almusannafati la tafi bil ghard almatlubi yace amma galibin littafan da aka rubuta din ba sa biyan bukatar da ake nema daga gare su fa hiya ibaratun an hawadith tarihiyya yace galibin su suna dauke ne kawai da labarai na abubuwan da suka faru a tarihance laysa fiha min alasma'i ba a ambatan sunayen malaman illan nadhrul yasir sai ɗan kaɗan wato yana ishara ga littafin da suka ba da muhimmanci akan hawadis tarihiyya kutubut tarih irin waɗanda su sun fi damuwa da labaran abubuwa fiye da tarihin mazajen malaman kuma gane yace wa amma ibaratun wa imma ibaratun an asami mukhtalifa wasu kuma suna ɗauke da sunayen malamai ne daban-daban تجمع بين الأسماء المشهورة والأسماء المغمورة sun cakuɗa tsakanin sunayen waɗanda aka sani sun shahara da kuma sunayen waɗanda ba sani ba to da shi ya fi takaituwa akan sunayen malamai da aka sani wanda suke da makarantu da haka zaka ya ce ashharu tullabi maliki ko ashhabu ashharu ashabi maliki shi ya kawo su suwa na suwa ne ta bayanin su yana cewa wani kaza bukhari ya fitar da hadisi da gare shi bukhari yana yawan kawo hadisin sa wani kaza suwa da wani sun yi karatu a gunsa shi aka fi sani a garin su yana yawan kawo bayani akan mashhure cikin malami fala yastafidu minha illa al-a'immatul barizuna fi hadha sha'n sai zama littafin ba wanda zai iya cin moriyarsu sai malamai waɗanda suke gogaggu a wannan al'amari na ilimin hadisi mai koyo ko ɗan jigar-jigar haka ba zai wani ci amfanin kome daga cikinsu ba sun ma'abana musannifu an manhajihi bi an na huktasara fiye ala a samun mashuri da bere waya ka ji ma magana sannan ya bayyana cewa shi kam ya taɗaitu ne akan sunayen waɗanda suka shahara da riwaya to kaga amfaninsa shi in kana so ka san tarihin mutanen da ana yawan jin su kuma baka san su ba su shu'uba su ibnu uyayna su asma'u dan juwairiya su maliku su hajjajun sha'ir ire-iren su kullun ana cewa haddathana hushaymun baka san shi ba haddathana hajjajun sha'ir baka san shi ba haddathana abu asmin annabi baka san su ba to sai ka duba shine amfanin sa mujalladi uku ne jama'a kitabun waɗanda a irin malaman da ake ganin a ɗabi'anci abin kunya ne a ce baka san su a matsayinka na ɗalibi ko mai karatu ko mai bincike ko mai nazari ballantana kuma a ce ana ce maka malami a ce kuma baka san waɗannan malaman ba wai sani kawai na kana jin sunansu ba wanda duk wanda aka ambata za ka iya hararo wani zamani yake suwaye malamansa suwaye ɗalibansa waɗanne irin ilmomi ya sani ina ya shiga ina ya fita me matsayinsa game da riwaya ana karɓa ko ba a karɓa ya zama akalla laka yi hararo waɗannan abubuwan da suke abin nan wato a rukusun akalam game da shi to ire-iren wannan malaman su ne yake tarihinsa a ciki ya taƙaita a kansu طبع بتحقيق بتحقيق ودراسة الدكتور محمد سعيد ابن عمر إدريس wannan malamin malam Muhammad Said Umar Idris shi ya tagikin sa an buga shi maktabatul rushdi bir riyadi am 90 ba'da 400 lil hijra al muwafiq sanata 89 ba'da al 119 lil hijra a cikin 1989 kuma shekara 30 da suka wuce kenan 1409 aka buga shi kamar yadda ambata a cikin volumes guda uku ana samun shi littafi ne mutawaffir jiddan ba wani zabi ne koyayye ba al-irshad fi ma'rifati ulama'il hadith kuma tarjumomi ne takaitattu masu dadin karatu da saukin fahimta al-athani ashar littafi na 12 malam yace siyaru a'lamin nubala karshen tuka-tuka kenan gaba daya ya gama duk kwana shi ya tike kuma akan masu abu da abun su al-imam al-hafiz abu abdullah shamsuddin muhammad ibnu ahmad ibnu usman ابن كامياز الذهبي الدمشقي شيخ المؤرخين والمحدثين كنا وجin kaga shi ne magana da muke bai kamata a ce kana hulɗa da hadisi a ce zahabi kawai sunan shi kake ji ba karama abun kunya ne da abun takeici ba gaskiya saboda Allah dan bai kamata ba ko a lahira aka ji ka shiga cikin lissafin mallam a ce ga rukunin yan hadisi ka shiga ba ya kamata malaiku su kore ka daga wani ya kamata a bakka babban lantana a nan duniya da ake alfahari ake abubuwa ana hada gaskiya da ƙarya ko mun gani al-imamu zahabi to shi shi yake mutane tarihi ya za a yi tarihi shi kuma kenan su shi sa khalid bin aibak as-safadi rahimahullah ɗaya daga cikin malamai da zaka iya cewa sun gaji ilimin zahabi ya rasu ka ta 764 shi zahabi rasuwarsa 748 ko kamar shekara 600 kenan da 93 a yanzu to da ya rasu khalid binu aibak as-safadi mai littafin alwafi bil wafayat da kuma littafin ayanul asari wa awanun nasari da yazo yana mai tarjuma yake cewa nayi ma malamin mu al-imam az-zahabi waka na ta'ziya rata'i kala daban-daban ya kawo su daga ciki yake cewa a shamsuddini wuyiba kulli shamsi o a shamsuddini a a a a shamsuddini gibta wa kullu shamsin taghibu wa zala anna kullu fadli ash-shamsuddin gibta wa kullu shamsin taghibu wa zala anna kullu fadlik wa kam warrakhta anta wafata shakhsin wa ma warrakhta qat'an وما وردت قط قط وفات مثلك yace Shamsuddin Zahabi ya rasu yace dama kuma kowace rana dole ta fadi ba ran da ta fito ta tabbata ta fadi yace kai da ka wuce falalarka ta kare ta wanda muke ji a bakinka gashi kai kake ba wa kam warrakhta anta wafata shakhsi ka bauta tarihin mutane da yawa wa ma warrakhta qattu wafata mithlik amma baka taɓa rubuta tarihin mutuwa wani irin ka ma'ana baka ambaci kanka a cikin tarihi ko kuma bamu ga a cikin da kake akwata bamu ga wanda zai kuma ba da labarin ka kai ne amma da haka yayi iyayin sa shi Khalid ibn Aibak as-Safadi yayi tarihin zahabi ta kaitacce kwarai bayan shi kuma Ibn Hajar sun rubuta a cikin littafansu a cikin littafin Ibn Hajar ya rubuta me sunan shi na tarihin nan da yayi me sun tafi ibn hajar na tarihi shi ma da yi eh ba isa ba ba tarihi mazafin zamani ad-durar kamina fi ayan al-mi'at ath-thamin a ciki yayi wannan tarihi in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kokari mu kawo tarihin da Khalil Aibak ya rubuta din dan takaitacce ne za ga nayi posting wani bangaren sa a cikin group din da muke na ajin nan akwai littafin yana nan a nan sama akwai shi mujalladi bakwai ne duka a cikin littafan guda biyu duka ya tarihi a cikin a ayanun nasri a ayanun la'asiri wa a awanin nasir shahararrun zamani da kuma abokan tafiya to wannan shi karami ne galibi ya taƙaito a kan malaman da ya zamani da su ne ana buga shi a cikin mujalladi biyu mai jisi hudu ƙanana shi ma mana da shi a makarantar nan tamu akwai kuma wancan alwafi bil wafayat shi kuma ana buga shi a cikin mujalladi bakwai to a cikin alwafi bil wafayat anan ne waɗannan maganganun in Allah ya so zamu karanta shi next week a karatun mu irin wannan dan dai akalla ya zama dai mun bi ta kan abun ko dan yayi dan bai kamata a ce ai mazhabi irin wannan can amana ba sai da cewa zahabi ya ce zahabi ya ce kuma an ce waye zahabi kawai sai ka ce wani malami ne mai sayarwa alamin nubala da tattafan suna nan da yawa duwalul islam tabaqatul qurra abin nan mizanul itidal mashiyaka har guda biyu littafin tarihul islam abin nan mughni fi du'afa tazibul kamal yana da tazib tazib din shi irin na irin na mizzi ko kuma kasar na mizzi sannan littattafai ga sanan iri dai daban-daban wanda zamu ambato su daga cikin su insha Allah kuma galibin su sun wanzu an same su akwai waɗanda kuma har yanzu ba a buga su ba Allah ubangiji ya mushi gafara da rahama babu shakka al-Imam zahabi iyakar malami kenan kamar yadda shi Khalid yake faɗa yake cewa kana fi hibzihi la yujara a wajen ƙarfin basirarsa ba wanda yake kusa da shi wa fi lafzihi la yubara a iya maganarsa kuma babu wanda yake ake iya gwadawa da shi wajen iya magana da shi ce atqanal haditha wa rijalahu wa ilalahu wa ahwalahu wa arafat rajiman nas ya san hadisi ya san mazajin ya san illa ya san tarihin mazaji yace wa azalal ibhama an tawarihi ya kawar da duk wani abin nan matsala da ke game da tarihin su yace na zauna da shi na koyi karatu a wurin sa na same shi bai da bai da jumudul muhaddithina irin daskin dari danci da malaman hadisi a wancan zamanin suke da shi bai da shi kana faqihan yana da fahimta yana ishara akan a zamanin su an samu wasu wanda suke danganta kansu ga hadisi wanda suke ba su da fahimta kawai wasu wata, hauragiya suke da sunan ilimin hadisi a wannan zamanin Khalilu ya ta yaba mishi yana yana yaban shi yake cewa a ƙarshen rayuwarsa ya makance shekara hudu na ƙarshen rayuwar zahabi ya makance har ana ce mishi algata malam ya kamata ka nemi magani idan kana ciwo sai ta fada ya fushi ya ta fada ya ce ku kyale wannan idan ni na san tun san da na cinye shi ba na yau bane in idan yana hawaye yana kwantsa kawai sai ya rufe kuma gaba ɗaya shekara hudu idan nan ya rufe gaba ɗaya Allah ubangiji ya gafarta ne to zahabi fa shine wanda tun da ya mutu jama'a shikenan kuma sai dai kamar shi ma yadda yake cewa bana ganin malaman hadisi sai dai faɗaɗ mala'a ainihin turabu ƙasa ce ta cika min ido auman ta hatar turabi ko kuma na ƙasan ƙasa wato baya ganin su a fili sai dai a kabarburan su yake ganin su to shine da ya rasu duniyar musulunci ta ga malamai bayan shi amma ba su kai gare shi ba ibn hajarin shine kawai ake bada labarin cewa ya zo kamar da shi da kanshi ya faɗa a cikin juz'in da yayi akan hadisan ma'u zamzama lima shuribala juz'i yana nan shi ma akwai shi a nan makarantar kankani haka bai wuce shafi 50 ba juz'i da ibn hajarin yayi akan takhrijin hadisan falalar ruwan zanzam yace ya je makka ba ɗaya ba ba biyu ba ya sha ruwan zanzam in ya sha sai ya adda ya ce Allah ka sa na samu ilimi irin na zahabi ya ce kuma yanzu da nake magana ina jin na samu irin wannan ilimi sai dai ina nadama dama cewa ne Allah ka sa ilimi na ya wuce na zahabi ya ce dama haka yi da haka zaka ga duk abin da ibn zahabi ya tafi a kai sai ga ibn hajjari shi ma ya bi sawun shi akan wani har da ƙare-ƙare ma shi za albani yake cewa waɗannan mutanen guda biyu in ji nasiru albani yake cewa su biyu da zahabi da ibn hajar duk wanda ya zo a bayan su zai magana akan hadisi sai ya ci moriyar ilimin su sawa'un ya dace da su akan abin da suke faɗa da aƙida su da irin ilimin su da manhajin su ko kuma ya ma saba musu ba'ana ko da batacce ne ko da yana ɗaukan hadisi a matsayin wani mataki da zai kawo barna a cikin addini bai isa ya wadatu daga abin da suke faɗa bai isa ba babu yadda za a yi ka zauna ka karatu ko rubutu ko magana awa ɗaya ma zuwa biyu inda za ka magana akan ilmin rijal akan takhriji akan mustalahun hadith akan sharhin hadisi akan duk wani abu da ke da alaka da hadisi ka ce kuma waɗannan malaman wai za ka kana so ka yi boycotting ɗinsu ai kaga a zamanin na wanda suke ma irin su a shekul albani irin wannan irin wannan kallon rainin za su iya tsallake albani suke ba ruwansu da shi kana iya kai wannan in ka kai kamar shi watakila shi albani ko kuma kana ji a jikin kai ma cewa kai ma isasshe ne amma dai waɗancan ba za ka yi musu wannan isan ba baka isa bane babu yadda ka iya dole ka kira su ka ambace su ka ce Allah ya saka musu alkhairi waɗannan mutane guda biyu Allah ubangiji ya gafarta musu muna fata Allah ubangiji ya musu rahama ya ƙara ɗaukaka sunan su babu shakka sun yi wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ba dan kaɗan Allah kuma ya gama mu da su duka a cikin rahamarsa da aljanna su ta firdaus ga ayyukansu nan ko'ina su ake cin more su in Allah ya so za mu yi wannan tarzama ai kaɗan a mako mai zuwa malam ya ce tarzamar zahabiyu to wannan littafi na shi na siyar alamin nubala ɗaya ne daga cikin gwarazan littafansa domin littafin ya tsara su ne kowanne da gwargwadon bukata akwai dai mausu'a a tarihiyya wadda ita ce tarihul islam gashi nan ka hau cikin labararin da zaka gan shi ana buga shi a cikin bolum kala-kala akwai wanda ake bugawa a cikin bolum 45 akwai wanda ake bugawa a sama da haka su bashar ma'aruf awad da shi da mataimakansa da wanda suka yi aikin abin nan ɗin ta hakikinsu suna nan da rai hayin bugalubinsu shi da bashar yana nan da rai bare-baren nan ma ya zo ƙasar nan ya zo najeriya nan ya zo lagos mutumin iraki ne farfesa ne na ilimin hadisi to shi wannan tarihin islam tun daga haifuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin Imam Bukhari tarihin islami wa wafayatu al-mashahiri wal a'lani tarihin musulunci da labarin mace-macen shahararru da manyan malamai sai kuma ya zai fara ware wasu shine sai ya ware annubala shahararru ya musu tarjama su ya wasa'ata kamar yadda khalid ibn aibak yake fada tarjumomin da ya hada a cikin sirru alamin nubala da yana yin su ne dai dai dai dai ma'ana yayi musu fiyani sauri tarjuma daban yayi ma hushay yayi ma muhammad ibn ja'far gundar yayi wa malik waɗannan manyan malamai da ke da makarantu su shuba su a'abashu su wane ne diya musu tarjuma daban-daban zaka ji na yawan fada yace amintu lahu tarjumatan fi fi auraƙin ko fi kurrasatin to shine sai zo ya har haɗa su sai ci gaba da ya ci gaba da hawan da wasu kai su shahara ba sai ya bar tarihin alkhulafa'ul arba'a ya fara da su ya ce su yana ihala zuwa ga tarjamar da ya musu a cikin tarihin islam wanda kowanne a cikinsu guda waɗannan tarjamar shi juzi ɗaya ne ba wanda ya gara shafi ɗari biyu kowanne a cikinsu abubakar umar usman da ali kowanne tarzama su juz'i ɗaya ne to ya ihala tarzama manzala sai sama ita kuma juz'i biyu sira kenan shi ita ma duka wannan su ne farko su ne farko a cikin a'alam sai ya ci gaba daga nan al'asharatul mubashshir na bijanna ya fara da abu ubaida ya ci gaba da haka yana kawo shahararrun malamai ya fi bada muhimmanci ga shahararrun malaman hadisi da sauran malaman musulunci da shahararrun kwamandojin yaƙi da shahararrun masana falsafa malaman luga har da bokaye ma da 'yan tsubbu da zanadika duk yana kawo su kuma kowa zai mishi tarjama da gwargwadon abin da ya shafe shi ya fara to da haka littafin sayar alamin nubala jama'a bai yiwuwa ka wadatu da shi dai kana so ba wai sanin tarihi mazaje ba kawai ka san duniya ma ta musulunci kuma ta taimaka maka wajen sanin ma yadda zaka mu'amalanci abubuwa da dama littafi ne tarbiyya wani lokaci da dadewa muka je Gombe muka je gidan wani tsohon alkali mu ziyarci shi tsohon da ya wuce shekara 80 a lokacin tsoho ne ya wuce shekara 80 a a sai kawai magan shi na kan da sayar alamin libara tsoho da shekara 80 ga sunan yana cikin wani mujalladi ya gama wasu na jin abakar da kai ne muka je eh baka je gombe ba waye je gombe baka je da shi gombe ana abin ya bani mamaki sosai sai na yi magana na ciki ai na ɗauka alaga tuma da irin wannan yanzu kai tun da yanzu ka tsufa kuma duk wani abu da ake nema na gwagwarmayar rayuwa ai kun yi shi ne kuma zai karanta a wanda ya ce ai shekara da shekaru fiye da shekara ashirin ne gajiya da karanta tarihi karanta littafin dattijan malami ne ya yi alƙalanci ya tsufa ba zan yi tana sunan shi ba gaskiya an na rubuta mun a cikin wasu media ina ban san da suke bai tun mala albani namu marigayi Allah ya gafarta mashi fiye da shekara ashirin yake wannan wasiyar shi kuma an ka duba nuskarsa muna da nuskar da yawa a ranar sirar abin an ka duba nuskar da malam ya amfani da ta mai wannan marun marun bango din irin ta daɗin za ga ta tsufa ta yi kata-kata alaman an matsa mata da karatu zaka kuma ta'aliqat da yawa da alamomi da wurin tsayawa da inda yake yin highlighting duk alamar da cewa hannu ya bukan littafin da yawa kuma duka duka mujalladi 14 zaka karanta shi duk lalacin ka a shekara ɗaya shekara ɗaya shekara mu nawa muna hayaniya a cikin makarantun boko ba wanda ya katun boko da ya gaza shekara goma tsakanin primary da secondary da sauransu shekara ɗaya kanta da ke semester biyu waki a cikin tako uku amma babu yajin aiki kenan da aka kana iya zama ka karanta shi tsab ka fahimta in ba za ka karanta wannan ba akwai abin nan da aka mushi rairaya a wajen kala uku wanda za ta koma mujalladi uku ko mujalladi hudu an cire duka tarajim abin nan da yake kawowa muwafaqat da riwayoyi da yake kawowa da an cire sai tsuran labaran sai ka karanta wannan zaka ga abubuwa na ban mamaki da zasu baka tsoro da sha'awa kuma kaga abin da ka san yana faruwa a yanzu yake baka mamaki da ya taɓa faruwa babu samu ko me shi sawa'un na fitina ne ko na shugabanci ko rigingimu ko rabuwar kan al'umma ko tawaye ko abin nan duk wani abu da kake tsammani wanda yanzu yake ba mutane tsoro ko wahala ko mamaki zaka tara ashe an taɓa yi kuma duk wani irin malami da kake gani a kunshi yanzu da wani irin hali ko mai ban sha'awa ko murɗaɗɗe ko basira ko ƙwarewa ko shirme ko wauta sai kaga yana shaci ba wani ba da aka ce ba wai wani gashi wanda yake wai novel ne shi ko unique babu irinsa da ka karanta ma sai ka ce a ranka zaka ji kana wannan irin wani ne kai da kanka zaka ji kana faɗa haka suna wa kaina masu wasiya da ƴan uwa ɗalibai lalle a riƙe littafin sirra alamin nubala gam ka dinga karanta shi wata rana kawai ka ɗauka ka ce bari kana so ka bi tarihin wani in ba ka da irin wannan jarabar ta san karatu da yawa to za ka iya intiha musamman shahararrun nan ka ce bari ka ji wai mai aka faɗa a kansu su waye su irin su maliku su abu hanifa su ahmad ibn hanbal su shafi'i su abu zur'atar razi su al bukhari su muslim da ire-iren waɗannan waɗanda kullum ana gwagwarmaya ana kaiwa a kawo akan sunayensu da labaransu ya kamata su kasance ya fi maka mimanci akan sanin labarin Najeriya da siyasa da rigingimu da tribunal da EFCC wane ya ci kudi an kama wane an saki wane ai ga kaza ake ciki duk wannan shirman da muke karanta kullum wanda ko baka saurara ba sai ka ji duk tsiyanka bayan da ka fishe kunnen ka ce ba kai ba ruwanka ni yanzu misali ko BBC wala ban iya kama ba har yanzu inda ake kama BBC a radio wala ban iya ba din zan kama sai na sai in ga tana bani wahala amma duk labarin da suke sai kaji ka san wani zaga da ya haka sai ka ji ya kama manual yana murga ko za ya kama kawai bbc ce america ce deutsche welle duk ba ana ci ba tun ma ka ba a samu waɗannan saƙonnin katakwana da suke zuwa breaking news kullum akan whatsapp da instagram da twitter da facebook to duk yanka sai labarin da ake ciki dole ka san me ake ciki ai ana rigima da ƙasa kaza da ƙasa kaza da wani da wani ana rigima a wuri kaza an kashe wani an yanka wani an kwace kudin wani din sai kaji baya adin komai to value na kai as human being balantana ilimin ka a yayin da kuma misali kamar yanzu mu anan ga da daban nan jirge ko suna kwace suna jiran ko sai ayyamin ko ayyamin da su karanta nan gaba o mu dai kan baro mu sai dai mu zauna a bakin nan a bakin can mu ta hayaniya iri daban-daban galibin mutane abin da suka fi yawa kenan hayaniya akwai narar ne yake ga mun cewa ya dauko tafi zai karanta sai ya ji bacci amma idan ya dauko ya shiga wasu abejin bacci kace shi da ya samu nasara akan ka yace wallahi malam littafi ne comment zatin bazan yi bazan yi bacci amma zan iya in tai shige shige a cikin WhatsApp awa awa da yawa kace wallahi shi din sai ka dinga yin alola kana tuba kana azkaru kana sauran alkur'ani halaka samu ka tsira a takeice yace tarjamar zahabi fi hadha alkitab ad-dakhmi li a'lam almuslimina منذ بدء عهد النبوة الإسلامية حتى عهد أي القرن الثامن عشر الثامن zabi ya tarihin manya-manyan malaman musulunci a alam shahararru ne a musulunci waɗanda suka shahara tun daga sanda aka fara musulunci har zuwa ƙarni na takwas wato zamanin da ya rayu kenan walakinahu lam yalja fihi ila tartibi zamani bai tsara su bisa zamani zamani ba au ila tasalsul hijai bai tsara su zuwa alphabetically ba bal amada ila taqsimin nasi ila tabaqatin mutamathila ya raba mutane ne zuwa tabaka tabaka wanda ya daidaita su wa qadrat tarajima kitabihi fi 40 tabaqat yayi tabaka 40 ne tabaka ta farko ta biyu har zuwa ta 40 to sai grouping din mutanen da yake ganin za su iya zama 'yan wannan ajin wato wanda suka yi kusa da kusa wajen zamani kusa da kusa wajen inda suka rayu ko mun gani ya ce wa kada khasasal mujalladar awwala wal mujalladar thani da sirar nabawiya wasatul khulafa'in rashi shi ne maganar da muka ya keɓanci mujalladan farko a guda biyu akan tarihin manzala su ɗari salama da kuma tarihin halifofi guda hudu lakin na hulam yu'id siyasata bai canza tsarinsu ba wa inna ma a hala ala kitabihin abin yayi ihala yayi rifarin mutane zuwa ga tarihul islam nashi bi tu ukhadha minhu dan aje a kwafo a can wato dan ma ila siyar a danga a hada da siyar summa bada'a fi juz'i thalisi an asharatil mubashshirin bil janna sai fara kuma a juz'i na uku da goman nan da aka musu bishara cikon goman thumma kibari sahabati wat tabi'in sannan ya cigaba da manyan sahabbai da tabi'ai wa qarsan nafal muallif fi tabaqati kitabihi asnafan kathiratan min a'lamin nas fi kulli fannin ilmin wa fannin sannan ya harhada mutane da dama a cikin kowace dabaka kwararru akan ilmomi da fannoni daban-daban wattijahi masu mafuskanta daban-daban فضمت تراجمه أشتاتا مختلفة من الناس ودروبا مختلفة من الطبقات مما جعل هذا الكتاب موسوعة إسلامية ذات طابع شمولي زماني منذ بدء الرسالة ومكاني من مشرق الأرض الإسلامية حتى مغربها وحتى بلاد الأندلس يجي يا هذا مالمي دبندب وندسكيت wurare daban-daban da zamuna daban-daban wanda ya maida littafin ya zama mawsu'atan islamiyya encyclopedia littafi na komai da ruwanka game da tarihin musulunci za ta tsabi'in shumuliyin wanda yake da yanayi na comprehensiveness ya gama komai shumuliyin zamani ta fuskar lokaci tun daga farkon musulunci a zamaninsa mun gubatin risala wa makani ya gama dukkan wurare bai tsaya wata ƙasa ba yayin da wani yake tarihu bagdada tarihul andalus tarihu dimashqa akhbaru misra akhbaru makka da azraqi kaga kowanne sun takaitu akan garuruwa shi kuma duka ya hade waɗannan garuruwa wa makani min mashriqil ardi islamiyya hatta magharibiha hatta biladul andalus tun daga gabashin duniya har yammaci har zuwa tsallaken kogi cikin kasashen turawa duka shi za ake cewa kamar yadda shi ai khalil yake cewa zahabi kamar ka ce Allah ya mushi kashafi ne na dukkan al'ummar duniya aka tara mai su a gaban shi kuma kowanne sai aka mushi ladan aka rataya mushi bayani akan shi wani shine wani shine wani kawai ringa dubawa duk wanda ya ga mai kawai sai ya faɗi kama haka aka mishi wa amma al-manhaj alladhi salakahu adh-dhahabi fi tarajim hadha al-kitab fa innahu yadhkuru isma al-mutarjam lahu wa nasabahu wa laqabahu wa nisbatahu abinda ku zahabi ya bi tsarin da ya bi wajen tarjamar malamai yakan ambaci mutum ya ambaci sunansa ya ambaci ainihin wato a sunan shi da sunan iyayen shi da sunan kakannin shi da dangantakarsa kuma ya kuru tarihi maulidi sannan yakan ambaci lokacin da aka haife shi wa ahwala nasha'atihi da yanayin yadda ya taso wa dirasati da irin karatun da yayi wa aujuhu wa aujuha nishatihi ya ambaci kuma fuskokin irin kwazan da yayi walmajalar da duk tassa bihi wa abda'afi zai ambaci kuma irin fannin da mutumin ya kware a kan shi wanda aka samu a ayyukansa na ibda'i wato na rubuce-rubuce a ciki sannan kuma ya ce a washiyuha allazinar taɓabi zai ambata maka kuma malaman da mutumin ya gama da su warawa anhu wanda ya karatu a gunsu wa'afa da minhu ya samu fa'ida a gunsu wata lamidar labina aka zo anhu zai kuma ba da labarin ɗaliban mutum wantafa'u bi ilmi wanda suka ci more ilimin sa wa takharraju bihi da wadanda ya yaye wa atharuhu ilmiya aw al-adabiyya aw al-ijtima'iyya dai ambaci abin da yake da shi na littafai ko abin da yake da shi na waƙoƙi ko makamantan su ko abin da yawa al'umma sakamon da ya shugabanci ko ya alƙalanci ko ya komanda na yaki thumma yubayyinu manzilatahu min khilali aqawilil ulama sannan ya bayyana matsayin wannan mutumin ta fuskar kawo maganganun malamai afiqati amintattu yace wane ya ce wane ya ce wane ya ce fi mu'tamidan fi zalika ala awthaqil masadiri zati silati alwathiqa bil mutarjam lahu anan yakan dogara da ainihin wato a litafai waɗanda suke sune mafiya muhimmanci wajen tarihin wannan mutum thumma yadhkuru tariha wafati sannan ya ambaci sa'ad da ya mutu wa yudaqqiqu fi zalika tadqiqan bari'a yakan tantance wannan magana amma akwai sabani zai magana akai kuma ya faɗi ra'ayinsa rubbama rajjaha qawlan ala akhara inda ikhtilafil mu'arrikhin wani lokaci yakan karkata zuwa ga wani ra'ayi ya bar wani wa qad nasara ghayra ma hadithin fi tarajimil muhaddithina mimma waqa lahu min tariqihim bi isnadin alif muwafaqatan aw badalan aw musawa sannan ya cika littafin da hadisi ne dinga ruwaitowa da isnadojinsa wanda yake yana gamuwa da su da yake wa tarihi ko dai gamuwa irin ta muwafaka a cikin ilimin hadisi ko badali ko musawa kuma musallu hadisi zaka san me waɗannan mun yi su a baya akwai abin da ake cewa muwafaka ya dace da mai riwayan sa da malamin sa ko badali ya zama ya zama kamar dalibin sa ko musawa ya zama sun daidaita wajen yawan mazaje tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai maganganu irin wannan yana yawan kawo su sannan kuma kamar yadda Khalil ibn Aibad yake faɗa cewa daga cikin abin da yake bashi mamaki da zahabi shine yace yana tausaya masa zahabi bai kawo hadisi ya wuce sai magana akan inganci ko rashin inganci yace yana shan wahala wajen wannan aiki ko a majalisin san yana karantawa bai fadan hadisi ya tsallake sai magana akan illarsa da mazajensa da da ingancin sa ko rashin inganci to haka yake a cikin tafin huwa fil galibi yura'i fi tuli tarjamati aw kisraha aw kisriha qimatal mutarjami lahu yakan kula wajen tsawaita tarjama ko takaita ta yakan kula da kimar matsayin mutumin a cikin al'umma wa shuhuratahu baina ahli ilmi da shahararsa tsakanin mutanansa da aka zaga wata tarjamar bata kai shafi guda ba wata kuma tafi shafi 100 wata 30 wata 40 irin ta su Imam Malik ta su Shafi'i ta su Ahmad ibn Hanbal ta irin ta abu hanifa da makamantar sai ka ga shafi 85 wani shafi 100 wani shafi 200 da yana yin haka wasu kuma sai ya takaita tarjamar su gwargwadon hali to wannan shine abin da ya dinga ba abin nan subki haushi kusan subki karamin dalibin zahabi ne amma yayi yayi ya zama ya zama abin nan ba mai arziki ba bai kirki ba abin da ya dinga wa malamin sa a cikin littafin shi da ya zo tabakatu shafi'iyya ya faɗi maganganu munana da mummunan fata ga malaminsa Allah sai Allah ya tsaye da shi sai Allah ya mai hisabi a ya cuci mutane ya yi zalunci kuma shi shi ne bai da gaskiya malaman da suka suka shiga tsakani daga baya suka duba sun tabbatar da cewa subki bai da gaskiya akan wannan abin da ke son zuciya shi ne Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su yace a a aw manzilatahu aw manzilatuhu bainal ladina hum min babi ko matsayinsa a gun waɗanda suke bin irin tafarkinsa zai tsawaita tarjamar gwada haka sawa'un kana muwafiqan lahu fil mu'taqadi aw mukhalif yakan yi wannan ga mutumin da ko ya dace da shi ko bai dace da shi ba wa rubbama takhallasa min al maddati dakhmati allati tahasalat lahu am ba'd al mutar jamina al a'lam bi ihalati al qari ila al masadir ila al masadir awsa tanawalatu bi tafsilin akthar wani lokaci kuma yakan ambaci littattafai wanda suka yi tarihin mutumin fiye da shi in ya kawo wani suka ji ya ce ibnu asakir dimashqi tarjama lahu ibnu asakir fa atala ko tarjama lahu al-khatib ko kaji ko yace abin nan ibnu khallikan a cikin wafayatul a'yan ya mai tarjama mai tsawo ko kaji ya ce walahu tarjamatun tawila inda fulan yakan faɗi wannan ya halar ka zuwa ga inda zaka samu tarjaman mai yawa waqad tasama adh-dhahabiyyu rahimahullahu ta'ala bir jur'atin nadira allati ja'alatu yantaqidu kibar al-ulama'i wal mu'arrisin alimamu zahabi ya shahara da wani ƙarfin hali ƙarfin zuciya na daban wanda ya ba shi dama yana iya cin gyaran wani malami da ya kuskuren shi wa yunabbihu ala awhamihim allati waqa'at lahum fima uthira anhum bi uslubin ilmiyyin muttazinin yunbi'u an dabarati ilmi tun daga kan sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina malamai da fatawoyinsu har zuwa kan malaman tarihi da maganganunsu da rubuce-rubucensu ba wanda za a biya kyali in yaga kuskure a aƙida ko a magana ko a fahimta ko a fassara wani abu ko a wata magana sai ya yi gyara a kai ba tare da ya zagi ba ba tare da ya ci mutuncin kowa ba ba tare da ya faɗa ba wanda yake nuna ɗabi'arsa cewa mutum ne na tsatsi da wuya ka samu wani malami da irin wannan natsuwa don za ka ga misali ne ɗauko magana wata ke akwai kwaɓa a cikinta amma ya yi magana mai tsanani shine ya ce wal'udatu alayhi kamar da yake yawan ɗaukowa daga wurin wancan mai littafin abin nan almuntazim ibn jauzi da shi da ƙaramin ɗaya ya ɗauko magana daga gunsa ya ji mara ba ta yi ba sai dai ya ce wal'udatu alayhi ya magana da zai mai zafi ke in ka kwatanta shi da ibn kasir za ga ibn kasir ya da tsanani shi sanan don shi har tsinuwa yana yi sai ka ji ya ce allah ya tsinewa wani yana faɗin haka ko kuma shi abin nan ibinin jauzi wanda har sai ya ce sai ya kai mutum wuta ma ibinin jauzi kana kan tattamin shi kaman misali a cikin abin nan maudu'at ɗin shi maudu'atun kubra na ibinin jauzi in ya kawo hadisi wanda yake maudu'at ce wane ne ya kera shi ce Allah ubangiji ka sa shi a wuta haka zai ci saboda zafi to zafi shi ya kawo wanda sai dai ya ce kawai bai tabbata ba shi yana da natsatsen mutum ne daga alamar irin ɗabi'arsa mutum ne mai hangen nesa da natsuwa bai sakin baki haka wanda su ɗin ma waɗancan za ka yi ba su ƙudurin cewa suna da kishi ne akan addini yasa suke amma shi ba haka ɗabi'arsa take ba ya kasance abin da yake yana nuna usulubi na ilimi wanda yake matsakaici wanda yake nuna zurfin ilimi wa nabalati qasdin da kuma kyakkyawar manufa wa ƙudratin fa'iƙa alal naƙali da kuma gogewa wajen iya naƙali wal amsilatu ala zalika kathira tajiduha mabfusa fi hadha kitab misali suna nan da yawa da yawa wanda zaka zaka gansu ko ina a cikin littafin to da nake karanta nan dazu sai na fara tunanin wai wani misali ma an kawo kana wannan zaka saboda duk zafin duk zafin misali dan ana buga misali ne da abu kadan ko mun gani da abu kaɗan ake buga misali amma yana da yawa ya fi ƙarfin misali da wuya ka karanta shafi ɗaya biyu uku baka ji ya ce kultu ya magana akan kaza ba in ka zo kana magana yana magana akan da gingimin siyasa zaka je tafsiri wanda ba za ka same shi a ko'ina ba sai a wajen shi kamar gingimin su Ali da Muawiya ne yana magana akan fitintunin sarauta tsakanin Banu Umayya da Ahlul Bait zaka ji wani magana tsakanin Banu Umayya da Banu Abbas tsakanin sarakuna isu isu ɗan daula guda ɗaya tsakanin rigingimin malamai da kuma maganganun da yake kuma ya ce wane ya ce kaza da kaji ya ce kultu to sai kaji ya kawo wani gyara mai ban mamaki ga misali ina so in buga mana da yace qala abdullahi ibn ishaqa annahawandi samitu yaqub ibn sufyan yaqulu katabtu an alf shaykhin wa kisrin kullihim thiqat ma ahadun attakhidhu inda allahi hujja illa rajulaini أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل بالعراق wannan yana cikin tarjuma Ahmad ibn Salih al-Misri yace Yaqub ibn Sufyan ya ce nayi karatu a gun sama da mutum dubu alfa shaykhin wa kisar da qari yace dukkanin su amintattu ne amma babu wanda nake da kanshi hujja tsakaina da Allah an bar da mutum Ahmad ibn Hanbal a kasar Iraki da Ahmad ibn Salih a kasar Misra zahabi da yanzu sai ce qultu fi sihhati hadha nazaru kazirin magana ce ƙarya ne wannan sai ce kazaba aduwullahi ko mun gane irin yadda yanzu mutane suke ce komai su ce ƙarya ne din bai da gaskiya da bandan ce jama'a ce a fi sihhati hadha nazaru akwai tababa game da ingancin wannan me yasa yace fa inna yaquba ma kataba an alfi shaykhin wala shatar zalika yaquba ibn sufyan din nan da yace ya rubuta hadisi daga shekh dubu yace ba daidai bane wannan ko rabin haka ba su kai ba me hujja za hadisi yace wa hadhihi mashyakatuhu mawjuda fi mujalladil latif ga tarihin malaman sa muna nan da shi a hannu a wani dan karamin mujalladi ba su kai 500 ba ma yace yace wa shattana ma bainal ahmadain sannan da yace ahmad guda biyu sune hujjarsa ai amadin guda biyu da ya faɗa akwai bambanci tsakankaninsu mai yawa fi si'atir rihla wa kasratil mashayikh wal jalalati wal fadl tsakanin amad dan hanbali da amad dan salihin al-misri akwai bambanci a wajen darajarsu da ilimin su da yawan yawon karatu su da irin malaman su dan me zai gwa masu wuri guda to irin wannan zaka zabi zahabi da yawa an kana karatu zai koya maka natsuwa wajen fahimtar abu da riskar ma ya ake gane kaza kuskure ne malami da Allah ya mishi baiwa mai yawa Allah ubangiji ya kara mai gafara da rahama malam ya ci gaba da cewa a walam ma kana zahabi kad istawaba fi tarikh al-islam fi atayn min al-mutarjimina al-mashhurin wal a'lam faqad iktasara fi kitabi hadha ala tarajim al-a'lam an-nubala yayin da zama wasu littafin nashi ya a cikin tarihin islam ya kawo tarihin shahararru da kuma a'lamu shahararru su ne gama gari wanda aka ji labarinsu a alam kuma wanda suka yi fice kuma gane wanda suka yi fice fitatta yawa a nan kuma ya takaici ne kawai akan wanda suka yi fice din bakari ta sarrafi kitabi ya za ala tarajimin a alamin nubala illa annahu qad yadhkuru fi nihayati ba'd at-tarajimi ghayra wahidin min al-mashhurin lit-ta'rif bihim ala sabil al-iqtisari wa tahrir wa fayatin sai dai in ya gama wani lokaci ka ambaci wasu tsarrakin su sai ka je ce wafiha a cikin in yace wane wane kaza kaza ya rasu a shekara kaza sai kaje yace wafiha tufiya fulanun wa fulanun ko tufiya ma'ahu fi sana fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun zai ambaci mutane da yawa wani lokaci irin wannan wajen wa kad yatarruhu ittifaqu ismi ahad al-mashhurina bismi ahad al-a'lam alladhi yutarjimuhu ila tarjamati al-mashhuri aqaba aqabahu litamyiz wani lokaci yakan tarsasu in yi tarihin wani mutum da yake alami ne sai kuma ga wani shi kuma bai kai zai zama alami ba amma yana da ainihin wato suna irin na wancan sai magana kan shi don ya bambanci wa kasiran ma jama'a bainal usari almutaqaribina fi tabaqati fi makanin wahid yakan hada usara guda ɗan gida ɗaya family ɗaya in ya kawo da ya kawo misali Abu Hatim razi sai kawo ɗan shi a bayansa kai tsaye Abdurrahman in ya kawo sarakunan daular Banul Abbas sai ya kawo su a wuri guda sarakunan daular bani umayya sai kawo su a wuri guda kuma mun gane yakan hada usra guda daya ahlul baiti sai kawo su a wuri guda wanda suke suna kusan zamani daya wai lam yakunu min tilka tabaqa ko da ba a wannan zamanin tabaqa suke ba fa huwa yutarjimu li ikhwati al mutarjam lahu wa li auladihi wa man yaludihi haka al muhallab ibn abi sufra da ya tarjama sa sai kawo ƴaƴan shi da jikokin shi da wanda suke suna komawa zuwa gare shi akwai shi bashar awwad yayi wani littafi az-zahabi wa manhajuhu fi siyar juz'i guda haka shine ya takaita shi kuma ya sashi a cikin muqaddimar mujalladi na farko yana da kyau ka samu lokaci ka karanta ita kanta wannan sannan akwai wani tafi kankani aqwalun zahabi fi naqdi fi siyar aqwalun zahabi an naqdiyati fi siyar wannan ma ya ya ya yi bincike ne musamman akwai akwai su da dama rasail da aka yi akan aikin da yayi a ciki da hukunce-hukuncensa na hadisai da mazaje ne tarjama abubuwa da yawa وقد طبع هذا الكتاب في مؤسسة الرسالة ببيروت عام 5400 وألف 1405 aka buga shi a mu'assasatul risala shine bugun da yafi shahara din nan akwai su bugu daban akwai darul fikir sun buga wanda kuma bugun ma da suka yi ya fi cika fiye da na wancan ta fuskar yawan tarajim din domin wancan da suka yi su daru masu tirsala babu tarihin da dama daga cikin malaman da ya zamani da su daga cikin da ibn taymiya babu tarihin shi a ciki amma su darul fikri daga baya sai suka samu wannan cikon mujalladai biyu mafkudai na ƙarshe sai suka same su sai suka hada da su bugun su dai matsalar shi shine yayin da rubutu kanana da haka za ga bai kai wancan dadin karatu ba ta fuskar girman rubutu musamman idan idan kana da dan matsala haka kana kwama wani katutan gilashi irin na waɗannan ko kaga sai kana da matsala ta nan amma wanda yake irin shi gar to bai da matsala bai iya karanta wannan idan rubutu manya manya psychologically an ce yafi in ya fito dara dara yafi jan hankalin mai karatu kana buɗe tabi idan ga rubutu kanana sai ka ji sai ka ji kasala amma ka gan shi yana da ɗan girma haka gwargwadon hali da sai ka ji kana jin abin nan kwazo da ƙwarin gwiwa karantawa ta hakikin su sha'ibul arna'ud da sauransu akwai bugun abin nan maktabatul waqafiyya da darul hadith wanda take kasar makka duk sun buga shi bugu daban-daban littafin kamar yadda na ambata kana da buƙatar ka karanta shi idan mun zo insha Allah a wancan darasi mai zuwa in za mu karanta wannan matsala za mu ɗan ƙara bayani gwargwadon hali wannan mun ba abin da ya karanta ne kai kuma littafin da kullum muna hudda da shi muna yawan magana a kan shi ba wani sabon abu bane ga wanda yake misali ɗalibi ne ko mai biyan karatuka na malamai ko wannan ɗan kama kame da muke zai iya jin abubuwa da dama kan shi na'am game da mene game da tazib oke na faɗi har kala uku ko ban faɗi sunayensu ba ne akwai ithafin nubala ko bi tazibi siyarin nubala akwai wanne ne ma ni kawai tazibu siyar nake ce musu ban kokarin suna rike sunayensu ba amma duka suna na ana har kala uku don itina sa inda aka aje siru alamin nubala za ka gausa wajen idan mun zo insha Allah za mu dubo asalin sunayensu dan ni gaskiya ban taba damuwa da sai na karanta su ba na fi so in karanta nashi ban taba damuwa da sai na karanta me ke cikin su ba da da an ce rairaya ne kuma ban kai lalacin da zan kasa karanta wancan ko dan galibi rairaya namu ne na malalata a yanzu komai amma lokacin da muke yayin muna dalibai da gaske gaskiya ni ban taba komawa ta kan musasarar nan ba to ban sani ba wallahi shi ne bashar lalle akwai azabi wa manhajuhu fi siyar saboda ni na karanta shi akwai shi wancan da kake faɗa ni ba ma san shi ba azabi wa manhajuhu fi tarihin islam sai dai in muqaddima ce ya saka hukun tafi ne daban yawa to ka gani ni ban san shi ba gaskiya thesis ne na magister ban san shi ba gaskiya wanda na sani na karanta juz'i karami haka shine azhabi wa manhajuhu fi sir alam amma za mu zan duba ko me mai insha Allah to yi a kona iltibas amma shine abin da ke tunawa yanzu ita ai na faɗa ita ce ya rere ya zuba a cikin wannan ai na faɗi wannan ko littafin wancan wancan na ambata shine ya rere ya zuba shi a cikin wannan muqaddima da kake faɗa wanda take wajen ya wuce shafi 150 yes wallahu a'lam na'am to wallahu a'lam malam yace zahabi inda da kanshi ne yake cewa a cikin al'ibaru fi khabari man abar wanda wannan dan littafi ne da dan dan tuhufa ce kai aka yi tsaraba ce gata nan sai gwarba muke da ita mun sai zamu da ita gata eh kuma a ce a kawo muku tsaraba ne an yi tafiya duk anguwa ka ci tsaraba ai tarabawa irin yadda mutanen da suke da ni ka san mutanen da suka je suka dawo haka shi kawo tsaraba duk anguwa sai an samu yanzu ko zaka ga wanda kuke kusa da shi ma ba zai kan shi me ake dafawa a ɗayan gidan ba saboda tsabar ruwa sanata samanin wa arba'ina wa mi'ataini ba'd al-hijra zahabi na mana tarihin shekara ta 200 da 48 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiya tufiyar imamu al-alam abu ja'far ahmad ibn salih al-tabari thumma al-misri al-hafiz sami ibn uyayna wa ibn wahab wa khalqin wannan da muka yi taliki akan shi yanzu zai zama al-imamu abu ja'far ahmad ibn salih al-tabari asalin shi ko asalin iyayensa mutanen garin tabriya ne baban shi ya shiga aikin soja sai aka haife shi a ƙasar misra a nan ya taso al'imamu al-bukhari da abu dawuda su ne ɗalibansa a cikin ashabul kutubu sitta waɗanda suka fitar da hadisinsa baya ga su ibnu abi dawuda shi ma ya fitar da hadisinsa wanda ana ba da labarin wata kisa mai ban mamaki cewa ko ban dariya ibnu abi dawuda ya riski amar ibn salim misri saboda baban shi da dinga yawo da shi tun yana yaro din sai suka rije misra ibn abi dauda bai da gemu ko kwaya daya amradi haka sai amr ibn sali ya ce shi baya ba yara ƙanana hadisin shi da haka wannan yaro ya tashi fita kawai baban shi ce wannan yaro da kake ganin shi a jiki ne yaro ka mishi interview na yarda in bai ci baka kore shi sai mai interview ta mishi tambayoyi ta kawo mishi matsaloli na ilimi ya ba da amsar su gaba ɗaya tsaf bai kuskura hukwa da wasu ce lalle wannan yaro ne wanda yake da gari ko ake cewa abokin tafiyan manya da aka shi ya bashi dama ya riwaya daga Ahmad ibn Salih wa huwa Amrad aka ce walam yuhaddith Amrad ghayra ba a taba ganin ya baiwa wani hadisi wanda yake Amradi ba mara gemu shagiri in ba shi Ibn Abi Dawud kenan shi sa shi kuma ya zama yana da taibi in kun tuna mun karanta ana yana da raina manya saboda Allah ya mishi basira kuma ya samu advantage tun yana dan yaro baban shi malami ne ya dinga shiga da shi kuma manyan malamai sai ya ga kawai kamar ya zama sa'an su har sai da wata na Abu Zura ya ce ma Abu Dawud da gaya ma yaron kan goba soyayyen shi bane dan kaza kaza shi Sabi ibn Uyayna Ahmad ibn Salih al-Misri ya kartu a gun Sufyan ibn Uyayna da yawa da kuma ibn Wahab Abdullah ibn Wahab al-Misri a gun shi ma yayi takharruji har ma yakan ce a malaminmu Abdullahi dan Wahab yana da hadisai guda dubu goma inda qaumin kulluha wa inda qaumin shataruha yace malaminmu yana da hadisai sama da dubu goma wasu mutane suna da duka a hannunsu wasu kuma suna da rabi rabin shine yake da rabin wanda yake ishara kuma mai dari ne duka din shine harmala wani abokin rigimarsa harmala ibnu abdullahi ibn yahaya at-tujibi in kun tuna ya wuce a baya nan kusa nan kusa shekara ta 243 ɗaya daga cikin khirijai na makarantar imam shafi'i kuma na makarantar abdullahi dan wahab wanda suna da rigima sosai da shi da wannan amal ibn salih kuma shi yana gaba da amal ibn salih domin shi har mala ya riga shi ko a makaranta shi wannan ya zo daga baya amma sai Allah ya mishi basira da kwazo sai ya zama ana tafiya tare gaba daya to daga baya sai go aka ce ma yakan zo shi Ahmad ibn Salih akwai wani abokin har malatu da suke tare koyaushe yazo gon abokin ya arjaki ya tafi sallar juma'a a wata anguwa da yake zuwa sallar juma'a idan ya dawo yazo zai dawo da wannan jaki da ya ara ya tarar su suna zaune da da harmala ana fira yazo ba zai ko salama ba zai ma harmala ba ko kallon shi ba zai ina abinda mutane suke dinna yanzu har harmala yake cewa unduru idan hadan hadar miskin ku kalli wannan shashashan ya ce kana ya hamilu da waki da shi ke rike mini tawada wani yau malayu sallimu alai amma yanzu ku salama baya iya mu da kan shi abin ya bata mai rike ce ungu ila hadar miskin Allah ku duba irin wannan sakare haka da ka ba wani sabon abu ne don wani yaki maka sallama wani yaki cin abincin gidanku wani ka mutu ma wani yaki zuwa jana'iza ka duba sabo bane duk haka ɗabi'a ce ta mutane ka gane kawai cewa haka Allah ya yi mutane lillahi fi ibadihi sha'an Allah yana da sha'ani iri daban-daban a cikin al'ummarsa kuma kaga wannan malamai ne da siqatu ne da ake karban hadisan su shi Ahmad ibn Salih yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Bukhari da Abu Dawud shi kuma har malakin shi kuma yana da hadisi a cikin Muslim da Imam nasai da Ibn Majah da sauran hadisan shi har mala ibn Abdullah ibn Yahya at-Tujibi zaka ji shi kullun a cikin sai Muslim ana faɗa sunan shi shi a Ahmad ibn Sari ya da abokan fada da yawa da suka saboda Allah saboda kamar yadda in ka je kan tarihi shi a cikin Siqad na Ibn Hibbana zaka ji Ibn Hibbana ya takaita magana da yake cewa kana Abu kana aslu abi kana min Bukhara baban shi asalin shi dan Bukhara ne yazo suka zauna a Tabariya da aka ce mishi a Tabari yace sannan kuma aka zo aka haife shi a Misra yake cewa wa kana ahmadu hadha fil hadisi wa hifzihi inji ibnu hibbana a wajen sanin hadisi da haddace shi wa ma'rifatu tarihin rijali wa ahwalihim wa asbabi muhaddisina yace inda ahli misra ka ahmad ibn hanbal inda ahli iraq darajar shi a ƙasar misra kaman daraja ahmad dan hanbal ne a ƙasar iraq sai yace walakin lahu kana salifan tayyah salif shine mai kuri mai cika baki arrogant tayyahan wanda yake mai kirman kai yace ya kadu la ya arifu la ya kadu ya arifu aqdara man yaridu alayhi bai san mutuncin mutane da ke zuwa wurin shi ya ci mutuncin mutane da yawa yau mutane da yawa alfahari ya musu dagawa da aka yi tara abokan gaba kun tuna kullum ana faɗan magana game da nasa'i akan wannan malamin imamun nasa'i shi ma da ya fushi dinga cewa makaryaci ne mutumin banza ne saboda shi a ƙa'ida shi kafa makarantar shi sai ka zo da shaida ta musulmi da ya sani guda biyu wanda suka yi da kai mutumin kirki sannan zai baka hadisi nasa'i ya zo bai zo da shaida ko ƙwaya ɗaya ba kawai kuma ya gan shi a majalisinsa ya ce wannan fa shi a wani mutumin gari kaza ne malami ne fa ya ce ya tashi fita ba a zuwa mana nan ba a mana rashin kunya a nan kawai ya kore shi shi ne wannan abin ya ɓata wa imamun nasa'i rai shi ne inda nasa'i ya ambaci zaka ya ce maturukul hadi kaza kaza kaza da imamun nasa'i da ya haibu ma'in suna da ra'ayi mummuna a kansa duk da yake shi ibnu hibbana ya yi ƙoƙarin na cewa al'imamu ya haibun ma'in maganarsa ba a kan wannan ba ne a kan wani mai irin sunansa ne ahmad ibn salihin makki wanda shi dama ba ifi ne shi ya ce sai ibn ibana yake cewa shi yana ganin a kan wannan ne ya haɗan ba ino yake magana zabi da ya kawo magana cikin sura alamin bala bai wanta aliki ba cewa ya kawai ya yi ibn hibana ya yi ƙoƙarin kare ya haibun ma'inin daga cewa ya soke Ahmad ibn Salih ibn Muslim kamar shi ma zahabi bai gamsu da wannan kariyar ba ko mun gane haka ya tarawa kanshi abokan gaba daga cikin su akwai Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi daga cikin su akwai Abu Zur'a Abu Zur'a ya je gunshi Misra ne ma dan kawai yace bari ya biya ya gaisa da shi ya ji labarin shi ya mai wulakanci kasan dabi'a ce mutane akwai irin su wanda wani kawai murdadde ne shi murdaddan hali ne aka ce ya zo ya ta jiran shayi daɗi yana fito aka ce ai ga wannan jiran kawai ya tsaki ya wuce abin shi kawai ce bai da lokacin shi yana da wani uzuri kawai ta fabin shi ce yana son gani na mu haɗu gobe a majalisi kaza kai ku ce mishi babban gan shi ba kuma ya je zauna a majalisin ya ji karatun majalisi ne am haka amma dai duka dai ba daɗi dai ka san irin wannan ce ka zo daga wani gari kana so ka ga mutum kuma ka same shi haka gashi kana ganin shi kawai ya tsaki ya wuce nuna kai ba wata tsiya bane alhalin kai ma inda kake daraja ka bata gaza irin darajar shi ya kamata ya baka wannan recognition din in aka ji labari ma daga garin ku ya kamar ya wulakanta daga garin ku in da ce shugaban Najeriya ya je wani gari a mushi wulakanci ko shugaban ce mushi wulakanci duka ya wulakanta yan Najeriya ne haka in malamin wani gari ya je wani gari aka mashi wulakanci to kama wulakanta duka almajiransa to amur ibn salih wannan ita ce matsalarsa da haka har mala da ya zo yana magana akan magana na sai yake cewa mu mu san shi da wani abu ba la na arifu anhu shay'an sayyi'an illa al-kibar mu mu san wani abu mu game da shi ban banda girman kai abin da kawai muka sani ke to wannan kuma dabi'a ce bai da kariya Allah ya gafarta mai an karanta wasu an ce masu saukin kai wasu kuma kaza an ce masu girman kai wani mai fushi wani mai haƙuri wani attajiri cikin malaman nan wani talaka wani mai raha wani mai tsara gida haka Allah ya yi mutane za ka ga mutane wasu ko tagwaye ne sai ka gaza bambanci a rayuwarsu haka to abin da ake so ka gane duk mutane haka su in ka iya karanta psychology mutane za ka rage faɗa da su yanzu misali kalla ka ga mata mata saboda ta ɗabi'a wanda ba kwaki ya haƙuri mai ta ba saboda in baka karanta cewa haka ɗabi'a su take ba za ka gane yanzu ka samu namiji ka ce mashi an yi rasuwa abinda zai fara tunani kawai ya addu'a Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan shi ko bai san mutum ba amma yanzu kana shiga ka ce matar ka kai aiko wallahi an yi rasuwa a wancan layin fa ka mutu ta ce waye ya rasu ce ai matar wani sai ka ce ya da wata matan ne kai zo bata addu'a ba ce wallahi da wata mata sai ita Allah sarki me ya same ta har yanzu ba ta yi addu'a ba tambaya ta hudu kenan tambaya ta hudu ba ta yi addu'a ba yanzu ce ai kwananta wajen nawa asibiti wani asibitin aka kai ta again sai ai wallahi asibitin shi ka aka kai ta to kwanta da ita suka yi eh ta bu yaya nawa iyayenta suna nan wa zai rike mata yaya dan har yanzu bata ce Allah ya ji kanta ba ta wannan tambaya zaka je da na'izan ne ko an yi za ta wannan tambayar sai ta yi maka tambaya wajen dozin guda kafin Allah ya taimake ta ta ce Allah ya ji kanta ko kuma kawai ta manta da wannan ta ci gaba da taɗi haihuwa ne kaza ne kaza ne za ta ci tambaya to wannan in baka saba da wannan ɗabi'a ta mata ba sai ka nan da ka fara fushi to amma haka mata suke linguist sun yi bincike sun ce haka mata suke da kuma kana magana da ka faɗa ɗaya ka fara bata labari kafin kai ƙarshe ka baka irin shi za ta yanke maka haka muƙada ta ce ai haka rannan ma to abin da ya kamata sai ka ɗaya ka saurara to sai ka ce kina na kin cike yanke mutane zance za ku fara fitina da ita dan ita kuma ɗabi'a take so take kuma da'aula ta faɗa ka saurara ka ji kuma wannan fatura suke wannan bincike amma saboda lalata suka ce maza da mata iri ne gashi hatta a hulɗa da yare daban-daban ne kai bincike ya kai bincike aka ce hatta kwaya halittar mani ta mace da namiji ba ɗaya bane daga sanda Allah yake halittar su da suke tawa a guje din nan za su je su ga mahaifa saurin tafiyar su da ɗabi'ar su da yanayin su na y da x ba ɗaya bane tun daga nan almuhim shine in ka fahimci ɗabi'ar mutane ko zaka yi zama da kowa ko dujan ne za ku zama da lafiya da shi in ka san ka gane cewa dama haka yake akwai abin da ya kamata ka yi expecting daga gare shi yanzu irin wannan tambayoyi idan namiji ne maka su zaka ce da Allah kai sai ka ce dan daudu kana iya kamusha kuma ka fara wannan observation din daga yau idan kana in baka observing ba da in kana fira da mace da zaran ka bata wani labari musamman irin wannan ya take react su kuma maza da ka ga musu ya suke react to wannan saboda abu ne da aka yi aka yi field research scientifically aka tabbatar da shi you cannot deny it to in baka idan kai misali malamin mata ne a malami wato wanda yake kantar da mata a islamiyya ko a majalisi ko a aji zaka fuskanci irin waɗannan kalubalen da dama idan baka da hakuri da yanzu na za su mai da kai wani wani sakare malam za su dinga ma zole ka ne ma za su dinga da gangan za a ce wata abin nan irin mai tsiwon nan ikaro mana shi wato taimaka abin da zai fusata ka kuma duk fashin da zaka yi ba za su fasa ba za ka musu tsoro ba su fasa ba tun ka gane sai ka play right abin nan behavior to shi za yake da muhimmanci da duk malami ya zama an koya mashi psychology wato ilimin ɗabi'ar ɗan adam don ka gane akwai ɗabi'un yara akwai ɗabi'un mata akwai ɗabi'un manya ɗabi'un tsofaffi ɗabi'un mutane masu ƙiba da sirara da masu irin shekaru kaza kowanne akwai irin ɗabi'ar da yanayin halittarsa da tarbiyyarsa da shekarunsa suke tsara mashi wannan ɗabi'un da wuya kuma ya fita daga wannan ko ya fita daga wasu to za ka iya kamar kai ne misali kana da motar ka in take tsohuwa dama kana isa ta tafiya da aka yi ta yi zafi ko ta yi ta tumbatsa da abin nan haka da hayaki dama kana isa ta haka ba ka tana a yi tsere da kai ko kaga ba ka dinga gawo shi dan masu motoci ina wanda suke da abin nan inji mara mara ƙara su sa tauciya ba ba ka tawo shi ba dan da ba ka san kai taka irin ta cewa kana tsammanin da an yi tafiya ɗaya biyu a tsaya a wani kwale-kwale a duba ƙasa a nemi jak a gyara ɗaurin injin ko kuma ta sha mai ko ta fara hayaki ko ta fara ƙara ko ka danna birki ka ji baya yi duk kana tsammanin wannan Allah shi kyauta malam zahabi ya ci gaba da cewa to muna magana kan Ahmad ibn Salih ne ko daga cikin malamansa akwai Ibn Uyayna akwai ibnu wahabin akwai ambasa ibnu khalid wanda bai ambace shi anan ba akwai abdurrazzaq as-sanani yayi rihla ya tafi gun abdurrazzaq ya karatu a goshi sosai akwai ibnu abi fudaikin akwai affan ibnu muslim da sauransu wa qala muhammad ibn abdullah ibn numay idza jawazta al-furat falaysa ahadun mithla mithla ahmad ibn salih idan ka wuce furatu to babu wani kamar sa daga cikin ɗalibansa akwai usman ibn sa'id ad-dari al'imamu darimi ibn hibana ya ambaci haka a cikin tarjamarsa wa ƙala ibn wara alhafidu ahmad ibn hanbalin bi bagdad wa ahmad ibn salim bi misra wa ibn numair bil kufa wa nufaili bi harrar haula'i arkanud dini yace waɗannan su ne tirakun addini ga sunan ahmad ibn salim ahmad ibn hanbal muhammad ibn numair muhammad ibn abdullahi ibn numair da kuma an-nufaili a harran yace waɗannan su ne rukunan addini وقال يعقوب القسوي كتبت عن ألف شيخ نا يربوتو دغا مالمي دبو حجتي فيما بيني وبين الله rajulani Ahmad ibn Salih wa Ahmad ibn Hanbal wannan magana ce na karanta mana ta'liqin da za biye mata dazu da yace a wannan magana akwai fi sihhati hadha nazar Ahmad ibn Salih ya rasu a wannan shekara a cikin watan Zulqa'ada Allah ubangiji ya gafarta masa kamar da muke muka faɗa cewa yana da abokan rigima da yawa daga cikin su bayan harmala akwai Yunus ibn Abdul A'la wanda shi ma dan makarantar ne a Misra din manyan malamai ne haka kissa shi da Nasa'i wanda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ambace ta ya kuma yi kokarin baiwa shi Ahmad ibn Salih din uzuri cewa ya kamata Nasa'i ya fahimci uzurinsa idan ka gogun mutane kai kuma ka tare da su akan wani sharadi bai kamata ka ce dole sai ka keta sharadin ba da sai ka hakura ka bi sharadin su in ba za ka iya ba ka hakura shi kuma gani yayi bai kamata kamar shi a mishi irin wannan cin kashin da aka mishi Allah ya gafarta musu gaba daya wa fi hal Husayn ibn Ali al-Karabisi al-faqih al-mutakallim Abu Ali bi Baghdad sai kuma al-Husayn ibn Ali al-Karabisi wanda yake da riwaya daga Yazid ibn Harun malamin fiqh ne kuma malamin ilmul kalam ne mutumin garin Baghdad ne ana mishi alkunya da Abu Ali al-Baghdadi mata sanata 45 haka ne wakila an ce ya rasu ne shekara ta 100 45 baya kenan watafaqa al-shafi ya karatu abu imamu shafi wa sami'a min ishaqan al-azraq wa jama'a wadannan din malaman sa ne wa sannafa tasanifa ya rubuce rubuce wa kana mutadallian fil fiqh wal usul wal hadith yayi zurfi wajen sanin usulul fiqh da fiqh da hadisi wa ma'rifatir rijal wal karabisu athiyabul gilas kirtani shi suke ce ma karabis mufradin sa kirbas asalinta kalma ce farisiya ko da yake a farisiya an ce karbas ne kamar yadda mai tajul arus mutu da zabi yake faɗa cewa tufa ne na farin auduga da ake sakawa kamar kirtani shi aka arraba shi daga farisiya ake ci mashi karabisu to wanda yake sai da kayan sai a ce mashi alkarabisu kama a ce mai yadi ko mai atamfa ko alhaji mai kyalle makamantan haka ya zo a cikin hadisi dogo wanda alimabul bazzar ya ruwaito daga sahabi abdurrahman dan auf wanda ya ce mazala sallallahu ya bashi komanda na wata surriya da gari ya waye ya ce fa asbaha wa alaihi imamatun imamatu kirbasa ya waye gari ya sa wani rawani na kirtani ya ce da annabi gun sai warware mishi rawanin ya canza mai ya mishi amawali ya ce haza a arab wannan ya fi kama da na larabawa hadithi ne yana a cikin littafin musnadul bazzar doguwar kissa haka wannan malami ya mutu kamar yadda muka ce jumadal akhira asalin shi bawa ne sorry ya mutu a watan jumadal akhira haka ya ambata ku kuni ne na abin nan na samu wahami ok abin da yake so na kara mana anan shine wata magana da ibnu hibbana ya ambata a cikin kitabu thiqat a tarihin wannan malami da yake cewa kana mimman yuhsinul fiqha wal haditha ya kasance ya iya fiqhu da hadisi walakinahu afsadahu qillatu aqli sai dai karancin hankalin shi ya lalata shi sai ce fa subhana man rafa'a man sha'a bil ilmi al yasiri hatta sara alaman yuqtada bi wa wada'a man sha'a ma al ilmi al kathir hatta sara la yultafatu ilayhi sarki ya tabbata ga Allah wanda ke daga darajar mutumin da ke da dan karamin ilimi sai Allah ya daga darajar shi wani kuma da ilimi mai yawa sai Allah ya wulakanta shi Allah shi kyauta da haka zaka gaba da riwaya a cikin kutubu sita ko guda ɗaya wannan malami Allah ya gafarta mishi ya samu dai tasgaro a ta fuskar wato wancan ilmul kalam da ya shiga shi yake ishara yake cewa walakinahu afsada alaihi afsadahu qillatu aqli karancin hankalinsa shi ya lalata mashi rayuwa Allah ya gafarta mi wa fiha al-bugha al-kabir wa fiha bugha al-kabir abu musa turki turki مقدم قواد المتوكل عن سن عالية وكان بطلا شجاعا مقداما له إدة فتوحات ووقائع باشر الكثير من الحروب فما جرح قطه وخلف أموالا عظيمة سيوانو كوماندا شيني بغا بغا الكبير شيني يرس الشكرة أوتن جماد الآخرة هذا نجس فلا جماد الآخرة كما شيني أسل شبرر باواني نا الحسن ابن سهل انكو تنشي ذو الوزارتين wannan da aka ce yayi ya rike sirkin ma'amun kun tuna shi ko to asalin shi bawa ne ga wannan aka ce wa kana ahmaq lakinnahu shuja ya kasance mutum ne mai wauta amma yana da irin jarintan nan shuja'un miqdamun wanda yana shiga gaba akan rigingimu da dama kuma aka ce ko sulke baya sawa haka yake shiga da danyen jikin shi da haka ya fuskanci yaƙoƙi da dama amma kuma yana da kula da addini da kyauta da hali na kirki asalin shi gama garin soja ne a zamanin mu'tasim sannan yazo ya zama komanda a zamanin wathiq yazo ya zama na kusa da halifa al-mutawakkil a zamanin shi kuma wannan al-musta'in yazo ya zama shine ma ministan sadarwa sahibul barit a lokacin haka yayi rising daga ordinary abin nan foot soldier har zuwa ya zama babban minista a zamanin halifancin wathiq shine yana da waƙa'i da dama da yi kamar kuntuna a baya babakun babak al-qurrami din nan wani wanda ya zama ma musulunci fitina a lokacin wata shekara 20 wannan shi ya kawo ƙarshen shi da ya haɗa kai da wasu suka mushi ainihin kofar rago suka kulle shi a wata riga ya je kama shi akwai ishaq ibn isma'ila wanda yake maula ne na banu umayya ya tabbata da kai bayan shi ma wannan shi ya shi ya maganin sa ana ba da labarin cewa akwai wata takobi wanda manzala sai sai mai taba baiwa abdullahi ibn jashin kyautatta a yaki an je takobin shi ya karye sai manzo Allah ya bashi takobi takobin mai daraja ce sosai wannan mutumin buga ya siye ta a gun jikokin wannan sahabo ya mallake ta ita yake yake takobin ta shahara a gurinsa ya da kisoshi dai masu ban mamaki da yawa an taba cewa ya taba zuwa wani gari mutanen garin suka roke shi dan Allah akwai wani zaki ya takura musu an rasa yadda za a yi da shi yace to a zo abinda za a yi a nuna mushi inda zaki yake kogon aka aka ce in yi ci ce kun je kun nuna mun kogon zaki kai ku dawo ya tafi shi kadai aka ce daga shi sai kwari da baka zakin nan ko ya taso mai ya saita zakin nan ya auna shi da baka ta ciga cikin bakin shi ta kullu ta dokin wayan shi ko da zakin ya fadi ya mutu mutanen garin musu iba wajen ba suna suna ganin kamar almara ne saboda zakin ya addabe su ba sa iya fita to wannan ma ya kara mashi daraja a gurin shugabanninsa wasu malaman tarihi kamar yadda as-safadi ya faɗa a cikin al-wafi bil suka faɗa cewa ya taba mafarki ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah kaman addu'a ya rasulullah sai manzon Allah ya ce mishi idhab la ba'as alayka aka ce to wannan addu'a ce take mun shi wai annabi ya ce mishi saboda ka taba taimakon wani mutum cikin dangi na mutumin an ce wani ne daga cikin ƴan gidan at-talibiyun irin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ya tada wata kayar bayan shi ma aka bashi shi aka ce ya kashe shi da ya je kawai sai sake shi ya gudu ya ce ka tafi kawai ba zan iya kashe jinin manzan Allah ba to wannan ce aka ce wallahu ala mafarki aka ce dalilin da yasa annabi mishi addu'a kenan sai ya samu irin wannan karfi na ban mamaki wanda ko a sulki an ce baya samu wa fiya amiru khurasana wa ibn amiriha muhammad tahir ibn abdullah ibn tahir ibn al-husayn al-khuzai sai kuma sarkin khurasana dan gidan sarkin khurasan wato kun tuna akwai Abdullahi ibn Tahir sarkin Khurasan ya kuma Tahir ibn Abdullahi ibn Tahir dan shi sannan bayan shi kuma akwai Muhammad ibn Tahir ibn Abdullahi ibn Tahir shi ma sarki ne dan sarki dan sarki cikin sarki wannan sun yi sarauta a wannan yankin to wannan shi da ake magana a yanzu shine Tahir ibn Abdullahi ibn Tahir wanda yake ya rasu a watan Rajab waliya imrata khurasana ba'da abihi 18 sana yayi shugabanci a khurasana shekara 28 a so 18 waliya ba'dahu waladuhu waladuhu muhammad ibn tahir 10 sana sai kuma dan sa yayi a bayan sa shekara 10 ya rasu shekara ta 298 da yake shi an cire shi daga baya saboda wasu yan tawaye sun zo sun kama shi yazo yazo na bagadaza bai da aiki haka ya zama bai da wani shugabanci waƙar hadasa tsahirun an suleiman ibn harbin tsahiru ya yi karatu a gun suleiman ibn harbin wafiya abdul-jabbar ibn ala ibn abdul-jabbar abubakar basri sun malmaki al'akwar rawa an sufiya na fina uyaina wa ɓaɓaƙati wa kana sikatan sahiba haditha sai wannan abdul-jabbar wanda yake da riwaya a cikin sau muslim da tirmidhi da littafin imamun nasa'i sunan shi abdulzabbar ibn al'ala ibn abdulzabbar mutumin garin misra ne kuma ya zo da kasar makka mai turare mai turare ne shi yana da riwaya daga sufiyar dan uyaina wa tabaqati da sa'o'insa irin su waqi' ibn al-jarrah da irin su yusuf ibn atiyya wa kana thiqatan ya kasance amintacce ne sahiba hadisi ibn khuzaimah yake cewa ma ra'aitu asra'a minhu qira'atan ban taba ganin wanda ya kashi saurin karatu ba baya ga muslim da tirmidhi da nasa'i shi ma ibn khuzaimah ya riwaya daga gare shi haka kuma ibn abi asim wa fiya abdul malik ibn shu'aib ibn al-laythi bin sa'd al-misri sai wani jikan layth ibn sa'd shine abdul malik ibn shu'aib ibn al-layth ibn sa'd al-misri sami'a abahu ya ji daga babansa shine shu'aib dan layth kenan da kuma ibn wahab wa kana ahad al-fuqaha ya kasance ɗaya daga cikin malaman fiqh shi ma yana da riwaya a cikin sahih muslim da abu dawud da nasa'i da kuma littafin ibn abi dawud al-Imam Safad yake cewa wa kana asiran fil hadith malami ne mai wahala wajen samun hadisi a wurin shi da wahalar sha'ani wa fiya Isa ibn Isa ibn Hammadi bin Zughba to wasu nuskokin yazo da Isa ibn Hammadi Zughba saboda akwai sabani akan Zughba din nan lakabin sa ne ko ko lakabin kakansa kuma gane ba kamar wancan da muka ji karabisi aka ce me sai da tufa kirbas kirbas ko ko karbas ana cewa kirbas saboda shi fi yawa a larabci asalin shi amma karbas ne to saboda fa'alal yana da karanci a arabiya amma fi'ilal irin su timthal da ire-iren suna da yawa da haka sai zama laraba suna cewa kirbas jam'i kuma karabis to amma shi wannan zuhuba a tujibi ko dai zama Isa ibn Hammad Zuhba sai zama lakabin shi ne shi kamar yadda Sam'ani suka karkata zuwa gare shi ko kuma Isa ibn Hammad ibn Zuhba wanda wasu malamai suka ce a lakabin kakan shi kuma duka abu ne mai yiwuwa ya zama yana da lakabin kuma ya gada lakabin ne tayyu an same sunan kakan sai ya gada hada lakabin ko kuma irin yayi irin halin kakan sai ya gada lakabin wallahu a'lam maulahumul misri rawi al-Lays ibn Sa'd mai riwaya daga gun Lays dan Sa'd Ibn Hibbana a cikin Kitabu Thiqat ya ce rasuwarsa 200 ne da 49 ba da 8 ba eh baya ga wannan akwai daliban sa irin su Baqiyu bin Makhlad da shi Ibn Abi Dawuda sannan ya da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu ne a watan Zulhijja kamar da Zahabi yake faɗa وفيها توفي القاسم بن عثمان الدمشقي الزاهد المعروف بالجوعي من كبار الصوفية والأباد العارفين صحيب أبا سليمان الداراني وروى عن سفيان بن عيينة وجماعة sai kuma wannan malami da ya rasu a watan Ramadana na wannan shekara ta 248 shine Al-Qasim ibn Usman ad-Dimashqi wanda yake dan zuhudi ne sosai sufi ne ana mashi lakabi da al-Ju'i wato mai yawan ziga yunwa yunwa da ka sani yana yawan zigata yana yabanta yana nuna cewa wata falalacin ta sai ke ce mishi aljuri ba mai jin yunwa bane ko shi ko ya ne uku yana daga cikin sufaye manya wanda aka san su da bautar Allah yana ya zauna da Abu Sulaiman ad-Darani babban sufi sufi din ya karatu Abu Sufyan ibn Uyayna da wasu su Zahabi yake cewa wa kana fadilan nusiba ila al-ju' wa kana yaqulu yakan ce a ra'asul a'mali ridal ar-rida anillahi wal wara wal wara'u imaduddin wal ju'u mukhul ibadati wal hisnul hasinu as-samt kajir magana shi yace babban aiki tushen aiki shine samun yarda Allah takanan dan shine tushen addini yunwa ita ce bargon ibada katanga kuma ta katange daga duk wani sako shine ka iya shiru yana kuma cewa idan ra'aitar rajula yukhasimu fa'alam annahu yuhibbu riyasa in kaga mutum yana da yawan rigima ai ta musu da shi ai ta fitina da shi ya shiga rediyo ya ce wani bai iya ba wani bai iya ba to fa'alam annahu yuhibbu riyasa shi ma shugabanci kawai yake so shi ga gana yana yin haka yace ash-shahawatu nafsud dunya man tarakaha taraka dunya sha'awoyi su ne ran duniya duk wanda ya basu kama ya bar duniya ana rubuta irin wani maganin da yawa daga gare shi in ka duba za ka same su a cikin tarihinsa a littafin wancan tarihin waliyai din nan na Abu Nu'aym mai sunan shi Hilyatul Awliya na وفيها محمد بن حميد الرازي أبو عبد الله الحافظ روى عن جرير بن عبد الحميد ويعقوب القمي وخلق وكان من أوئية العلم لكن لا يهتج به وله ترجمة طويلة كاجو نذرتي محمد بن حميد بن حب ابن Hayyan Ar-Razi wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su uku nan sun hadisai daga gare shi a littafan su Abu Abdullah al-Hafiz yana da riwaya daga Jarir ibn Abdullah Abdul Hamid da kuma Yaqub al-Qummi da kuma Irin Ibn Mubarak da Al-Fudayl Al-Fadl ibn Musa wa kana min awiyatil ilmi yana daga cikin abin nan wato buhunan ilimi lakin la yuhtaju bi sai dai ba a hujja da shi malamai sun ba da labari saboda yana tarkibul asanid haka zahabi ya fada cikin sahih bukhari an an kama shi yurakkibul asanid yana kera isnadoji yana sawa matsaloli sannan na biyu kuma yakan littafin shi na kasancewa abu na rubuce in yaga kawai sai suke ce ba haka bane sai ya gyara kawai iya san ran shi wannan yasa malamai suka yi watsi da shi don malaman hadisi ba sa wasa da watsi da duk wanda suke da shakku akan gaskiyarsa za a iya ɗaga kafa akan wani abu amma ya zama akwai shakku akan gaskiyarsa to za su bai shi da haka a cikin siyar da littafin minal itidal zahabidi ya kawo waɗannan maganu ya kawo kuma maganu wanda suke ganin amintacce ne su abun su yake cewa wal aula tarkuhu ko a cikin kashif ma haka yace abin da yafi dacewa a yi watsi da shi tare da cewa malamai da dama sirwa daga gare shi kamar su waɗannan ɗin kamar su ibn abid duniya kamar abul qasim al-baghawi kamar al-imam al-tabari ya yawaita riwaya daga gare shi al-tafan shi a tafsiri da tarihin sa da sauran tafan shi da tahzibul sunan tahzibul athar al-imam al-tabari ya rawaita ya yawaita riwaya daga gare shi zaka ga muhammad ibn humayd ibn hayyan ar-razi amma dai malamai suna tikewa akan cewa abun watsi ne shi saboda karancin gaskiyarsa ba amince da gaskiyarsa وفيها في ربيع الآخر المنتصر أبو جعفر ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ابن الرشيد العباسي a wannan wata bayan yayi mulki na 'yan watanni wata shida kadai a wannan wata na Rabiul Akhir sai ya rasu shi wane al-Muntasir Halifa al-Muntasir wanda ake masa alkunya da Abu Ja'far dan gidan mutawakkil ala Allah sunan shi Ja'far shi mutawakkil dan Mu'tasim Mu'tasim kuma dan Rashidu al-Abbasi bil khawaniqi abin da ya kashe shi kenan alhanuku cuta ce ana ce mata crowd c-r-o-u-p ciwo ne a cikin makogoro wanda wani virus ne ke kwasin ɗinsa mutum ya dinga tari kamar yana haushi shi ya kashe shi dare ɗaya yana iya kashe mutum har yanzu cuta akwai ta tana zuwa da zazzabi da ƙuraje cikin makogoro da hanka ake ce mashi ko hangu wani ciwo ne na cikin wanda ke shafar respiratory mafitar a iska zuwa huhu sai ta kashe shi dare guda tana iya kashe mutum wa kanat khilafatuhu sittata ashhur halifancin sa wata shida ne kawai asha sittan wa 20 sana rayuwar shi kuma gaba daya shekara 26 wa ummuhu rumiyya tusamma habashiyya sunan mahaifiyarsa kenan baturiya ce sunanta habashiyya wa kana rab'atan karfan mutum ne jasiman mai katon jiki kosashe a yana mai daradaran idanu akna mai dogon hanci batinan mai katon ciki malihar sura mai kyan kama mai kyan jiki mahiban mai kwarjini wa kana kamilan akali yana da zurfin hankali muhibban lil khairi da san alheri muhsinan ila ali aliyin ya kyautata wa mutanen gidan sayyidina ali baran bihim ya musu da'a da biyayya wakila an ce inna umara at-turki khafuhu turkawa su buga dinnan da sauransu sun tsorace shi da su wasifu falamma humma da zazzabi ya kama shi dasu ila tabibi sai suka hada kai suka cire a cikin kayan aikin likitansa suka saka wata allura sunan likitan abi tayyur salasina alfa dinarin suka suka suka bashi rashawa suka sa mashi dinari suka bashi dinari dubu talatin fafasadahu birishatin masmuma ya mishi kaho ya tsaga mai jiki da wata kibiya ko allura abin nan da ake tsaga jiki za a yi kaho wanda take akwai guba a jikinta shikenan wakila sun mafi kam kumsara wasu sun ce an sa mishi guba ne a cikin kumsara shine fiya ga yanar da kafin da ka yi sai aka ce fiya wannan mai kama da apple din nan yanzu da yan gayu suke ci ga yanar ana cewa 250 za ka yi ka cika je da yake kanka je kawai kullum kana ta cin tuwo baka cin komai mai amfani a jiki an gane fiya ko p-e-a-r fiya kuma su sunan shi da hausa ba shi ne larawa suke ce ma kumsara aka sa mishi guba a cikin wannan fiya din ya ci wakila innahu qala ya umma zahabat anni dunya wal akhirah yanzu mutuwa yace uwata na shiga uku na rasa duniya na rasa lahira in kun tana da shi aka hada kai aka shi baban shi mun karanta a baya a bara a shekarar baran kafin wannan shekarar ko da aka yake cewa ajaltu abi fa ujiltu na yau ubana gaggawar ya bar mun kujerar nan ya bar duniya nima an mun gaggawa me ya rigima shi baban shi baban shi ya so ya short changing ɗinsa da ɗan uwansa a sa ɗan uwan a gabansa shine ya fusata ya haɗa kai da wasu kwamandoji a cikin waɗannan turkawa suka yi uban daren mikiya mun karanta wafiya to kaga haka shine karshen karshen mutane masu mulki kenan Allah musamman wanda suka samu mulkin ta hanyar zalunci wa fiya Muhammad ibn Zambur kaji sunan wani kuma Rina tace sunan baban shi Abu Salih al-Makki rawa an Hammad ibn Zaid wa Isma'il ibn Ja'far wa kana saduqan wannan ya da hadisi a cikin sunan Nasa'i da littafin Abu Awana na na na mustakhraj sunan shi Muhammad ibn Zambur mutumin kasar Makka ne washi da nake gani ne tayi subhanallahi ya isa ka gaba dare zai yi ko bara abu shaka ai lokacin ya riga ya canza ne wallahi ba ba ba da sai mu kai shida da rabi muna katu mu lahiya lau bari mu kushe haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu